نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren litinin wanda ya daidai da daren talatin ga watan shawwal hijira na da shekara talatin daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta da tara wannan shine kasar na ɗari da goma sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'ar musulmi har yanzu muna cikin kitabul azani matattarar da imam bukhari ya tattara mana ayoyi da hadisai dangane da kiran sallah a musulunci a yau imam bukhari ya ce babun ga kuma wani babi hal yutbi'u al-mu'adhdhinu fahu hahuna wa hahuna shin ko ladani zai rinka biyar da bakin shi nan da nan ma'ana dama da hagu a wajen kiran sallah ko kuwa ba zai yi ba wannan a cikin ɗaya daga cikin nuskoki na sahihul bukhari kenan a cikin wata nuska hal yutatabba'u duk daidai ne zai rinka bibiya da bakin shi ma'ana in ya zo wurin hayya ala sala ya juya haka dama hayya alal fala hagu ko ladani zai yi haka sai ce wa hal yaltafitu fil azani kuma a wajen kiran sallah shi ladan zai rinka yin waiwaye wato banda juya bakin shin zai juya ita kanta fuskar ko ko ba zai juya ba bukhari ya ce wa yuzkaru an ba da labari aka ce an bilalin daga bilal ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu cewa shi Bilal ja'ala isba'aihi fi udhnaihi ya sanya yatsun shi guda biyu na nuni a cikin ainihin kunnuwan shi wannan yadda Imam al-Bukhari ya gabatar da maganar ya ce an ce an ba da labari kamar za ta fassara cewa maganar tana da rauni ko? to ba mai rauni ba ce ingantacciya ce imam bukhari ya yi mata haka ne saboda ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ne daga bilal ne kai tsaye aka danganta shi ko bukhari ya ce a cikin littafin shi zai yi hujja ne da hadisan da suka zo marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke da cikakken isnadi to duk lokacin da ya ruwaito hadisin da ya zama marfu'i ne da isnadi to shine hujja gare shi ma'ana marfu'i wanda aka danganta aka ce annabi ya ce ko annabi ya yi amma sai in ya ce haddasana haddasana idan ku bai ce haddasana haddasana ba to ba hujja ba ce a wurin shi ya kawo ne dan ya baka labarin mazhabin wani ko kuma ya gaya maka wata magana wadda yake sharar fage da ita don haka menene imamul bukhari yake nufi da hujja a wurin shi sune al-hadith al-marfu'a al-musnada ila annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan da ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da isnadi to hadisan duk da yake dangantawa ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kamar ire-iren waɗannan da galibi yake share fage da su waɗannan hadisan a cikin su ba a iya gane mazhabin bukhari domin yakan kawo ra'ayoyin malamai ne yanzu nan kaji ya ce bilal yana sanya yatsu a cikin kunne ko to za ka ji kuma wani sahabin shi kuma baya sanyawa to wanne ne ra'ayin bukhari ciki ba za ka gane ra'ayin shi daga nan ba wannan yana bayyana maka mazhabobi ne na malaman fiqh dangane da hukuncin sa yatsa a cikin kunne amma wannan asarin da ya danganta zuwa ga bilal asari ne ingantacce al-imamu abdurrazzaq ya fitar da shi da isnadi sahihi a cikin littafin shi al-musannaf haka al-imamu abubakar ibnu abi shayba haka nan al-imamu tirmidhi dukkansu sun ruwaito wannan cewa Bilal yana sa yatsun shi a cikin kunne idan zai kira sallah ɗaya kenan sai ce wa kana ibnu umara amma shi kuwa ibnu umar ya kasance la yaj'alu isba'aihi fi udhnayhi shi kuma baya sa yatsun shi a cikin kunnuwan shi wannan asari ma ya inganta daga abdullahi dan umar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a cikin littafin shi ma musnad na al-imam ya musannaf na abubakar ibnu abi shayba da musannaf na ainihin abdurrazzaq shi ma isnadin shi tabbatacce ne to yanzu an samu sabanin fahimta ko sabanin aiki kenan daga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa bilal in ya zo kiran sallah yana sa yatsun shi a cikin ainihin kunne abdullahi dan umar kuma baya sawa to yanzu kana da hanyoyi guda biyu ko uku waɗanda za ka bi da waɗannan asarai don ka fahimce su na farko dai dukkan su sun inganta to mataki na biyu sai ka gane daga cikin waɗannan wanne ne ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam bilal to sai kai amfani da wannan karinar wannan dalilin kasancewa bilal labarin annabi sallallahu alaihi sallama sai ka karkata zuwa ga abin da bilal yake yi sai ka bar abin da wani yake yi wanda ba bilal ba shine abdullahi dan umar amma kuma ba za ka ce ya yi bid'a ba shi da baya yi domin yin dama ba dole ba ne mustahabbi ne to idan mutum bai aikata mustahabbi ba ba za a ce ya yi bid'a ba sai dai an fi so da ya yi ina fata an gane hanya ta biyu da za ka ainihin wato tabbatar da abin da Bilal ya yi daidai ne abin da Abdullahi dan Umar ma ya yi ya zama daidai ne shine ta yiwu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk suka yi annabi ya ga Bilal ya yi annabi ya kyale shi annabi ya ga Abdullahi dan Umar ya yi ya kyale shi sai ya zama kenan ya ga Abdullahi dan Umar bai yi ba kuma ya kyale shi domin mai domin tabbatar da waccan magana cewa ba dole ba ne ko kun fahimta jama'a kamar misali shi abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi sallama yana ɗaga hannu a wurin kabbara harama da wurin ruku'u da ɗaguwa daga ruku'u da kuma wajen zaman tahiya in ya tashi sai ce amma annabi baya ɗaga hannu tsakanin sujuda biyu ya yi sujuda ta farko ya ɗago to baya ɗaga hannu zai sake koma sujuda ta biyu bai ɗaga hannu don haka abdullahi dan umar baya yi sai aka samu wasu sahabbai masu yawa wajen su goma su kuma suka ce sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi to kaga kowanne ya danganta abin da ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda bai ɗaga hannu ba baka ce yayi bid'a a'a don a nuna maka ai ɗaga hannun dama mustahabbi ne wanda yayi yayi daidai wanda bai bafa ba za a ce ya saba ba daga baya sai shi kanshi abdullahi dan umar sai ya dawo yana yi aka ce ala gafarta malam kai ka taba cewa annabi baya yi kuma yaya kake yi yanzu sai ce eh waɗanda suka gani daga annabi ne suka dawo suka bani labari shi yasa na zo ina yi ina fata an gane don haka jama'a waɗannan fatoyi ne na sahabbai ayyuka ne na sahabbai idan aka samu karo za ka iya duban wasu dalilai ne da za su sa ka karkata zuwa gawa ne amma ba za ka zargi wani ba na fatan kun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka abin da ya fi dacewa shine ladani ya sa yatsun shi a cikin ainihin kunnuwan shi ya bude sautin shi gaba ɗaya ya zama baya ji ba wai rike kunne ake kawai kamar yadda ake frog jump ba kamar yadda ake ainihin tsallan kwado a'a yatsun waɗannan ɗan alidin nan su ne ake dode cikin ainihin wato kunne da su haka ina fata an gane wannan ya tabbata ainihin وقال إبراهيم إبراهيم النخعي ya kamata ka saba da karatun ainihin littattafai na hadisi da asare da sauransu akwai sunayen da da an faɗa za ka gane wa ake nufi idan aka ce wa qala ibrahim ana nufin ibrahim nakhai in aka ce wa qala alhasan ana nufin alhasan albasri ina fata an gane wa qala ibrahim al-imam ibrahim nakhai tabi'i ne yace la ba'asa an yu'azzina ala ghairi wudu'in babu laifi mutum ya kira sallah ba tare da alwala ba domin sallar ce take dole sai da alwala amma kiran sallah fa ba dole bane ko da mutum ya yi kiran sallah babu alwala babu komai wannan asari nashi al-Imam Sa'id ibn Mansur da al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba sune suka fitar da shi da isnadi ingantacce wa qala ata'un amma shi ko malam ata'u sai yace al-wudu'u haqqun ita dai alwala daidai ce wa sunnatun kuma sunna ce don haka an yi ta a kiran sallah ta yi daidai kun kun fahimta ma'ana yin alwala a can da wani ce babu laifin an yi kiran sallah ba alwala wannan ku sai ce ai ita alwala daidai ce kuma sunna ce ma'ana an yi alwala an kira sallah barna aka yi ba barna aka yi ba ai an dace abin ya ma fi armashi ma'ana a kira sallah da alwala shine ya fi dacewa to amma in aka kira sallah ba tare da alwala ba fa kiran sallah ta yi ba a yi laifi ba wannan asarin na aba al-imam abdurrazzaq shine ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf da isnadi sahihi wa qalat aisha bukhari yace aisha kuma tace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi manzo Allah yana ambatan Allah a kowane hali daga cikin halayen da yake ciki ma'ana a halin yana da tsarki ne ko ba shi da tsarki sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin yana da alwala ne ko ba shi da alwala a halin yana da janaba ko ba shi da janaba a kwance yake ko a zaune yake duk halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu kanshi yakan ambaci Allah a wannan hali wannan hadisi kuma da Bukhari ya danganta shi kai tsaye zuwa ga as-sayyida Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma al-Imam Muslim ya ruwaito to jama'a waɗannan ku kiyaye a cikin ilimin hadisi su ake kira al-ahadisu wal atharul mu'allaqa hadisai da asarai waɗanda ba su da cikakken isnadi duk waɗannan maganganun in kuka duba tun daga maganar da ya danganta ga Bilal Bukhari ya ga Bilal ne bai ga Bilal ba to ina isnadi bai kawo isnadi ba a ƙarshen maganar kuma ya ce a duba littafi kaza bai ce ba wannan shine ake kira ta'aliq ya kawo maka magana bai faɗa maka malaman da suka gaya mishi ba sannan a ƙasa kuma bai kawo maka littafin da ya ɗauko ta ba ko kun fahimta jama'a abin da yasa a zamanin irin a zamanin su Bukhari jama'a ire-iren waɗannan asaran kusan ɗaliban ilimi ma duk sun san su sun san waɗanda suka fitar da su kamar yanzu ne ka zo za ka yi hujja sai ka ce ai kowa ya san inna a faina kalkausara ba sai ka ce a juz'i kaza a shafi kaza don duk 'yan islamiyya ma sun iya balle alarammomi da ka tara a gabanka don haka a waɗancan zamuna waɗannan asaran da imamul bukhari yake sharar fage da su ɗaliban ilimi ma sun san idda za a yi aje a zazzakulo su da isnadodinsu don haka sai bukhari sai bi hanyar sauƙaƙawa balle malamai amma lokacin da ilimi ya rauni shine sai aka samu babban malami al'imamu ibn hajar wanda ya sharhin bukhari mai bulugul maram sai bi waɗannan hadisai gaba ɗayansu da asarai ya binciko littattafan da ainihin suka fitar da su sai littafi mujalladi biyar ya sa mishi tagliqut ta'aliq ma'ana bane waɗannan ta'aliqat waɗannan hadisai da ba su da isnadodi da Imam Bukhari bai faɗi inda aka ruwaito su ba Ibn Hajar sai je lalubo ya ce ga inda aka ruwaito su kuma sun inganta ko ba su inganta ba domin su ba su daga cikin hadisai ko asarai waɗanda Bukhari ya sharɗanta dole su zama ingantattu amma hadisin da kaji Bukhari ya ce haddasana wani haddasana wani haddasana wani Imam Bukhari yana ce maka ka riƙe wannan hadisin a nan duniya ka bauta wa Allah ranar alkiyama ka ce shi ya kawo maka shi ya ce ya lamunci haka ina fata an gane to irin waɗannan hadisan bukhari yakan kawo su ne kamar yadda muka ce sharar fage don ya bayyana ra'ayoyin wasu malamai ya bayyana sabanin malamai akan abu tare da cewa ba zai rasa nashi ra'ayin a ciki ba amma so da dama baya bayyanawa to amma ina za ka gane ina ne ra'ayin imam bukhari sai ka saurari hadisin da zai kawo kamar nan sai ya ce haddasana Muhammad bin Yusufa قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جهيفة عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن عون أن أبي جهيفة يتي يا كما هيفين شميسونا أبو جهيفة babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu ra'a bilalan yu'azzinu shi wannan sahabin ya ga bilal yana kiran sallah sai shi sahabin ya ce faja'altu atatabba'u fahu sai na rinka bibiyar bakin bilal wato ina kallon bakin bilal hahuna wa hahuna yana waiwayawa nan kuma yana waiwayawa nan ma'ana yana waiwayawa dama kuma yana waiwayawa hagu bil azani a wajen kiran sallah yanzu kaga wannan hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo da isnadi tiryan tiryan har zuwa kan Bilal ko aka ce an ga Bilal yane an ga Bilal yana kiran sallah a yaushe don wannan ma nan bai danganta zuwa ga annabi ba ko ku ku duba da kyau amma kowa san Bilal bai kira sallah a zamanin kowa ba sai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya naɗa shi annabi na rasuwa Bilal ya nannaɗa ina shi ina shi ya bar ƙasar aka ce me yasa ya ce ba zai iya kiran sallah a wannan masallaci ce in ya zo ya ce hayya ala sala ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yana jiran muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya limancin sallah kuma sai ga wani ya ce ba zai iya ba don haka sai ya bar garin shine wata rana ya ce bari dai ya ziyarci madina sai kawo ziyara da daddare aka taro aka yi mishi maraba aka yi ta murna sai aka fara roƙon shi arziki da Allah ka dan tuna mana zamanin manzon Allah mana ka kira mana sallah mu dan tuno baya sai ya ce ba zai iya ba aka matsa aka matsa har abubakar ne siddiq ya sa baki sai ya ce wa abubakar kar ka matsa mini ko za ka mai da ni bawa ne ma'ana dama kai ka yanta ni in ba dole bane a ban ne ya ce a'a muna roƙon arziki ne sai ya ce ba zai ba to can sai aka je aka lallashi su alhassan ku je ku samu bilal ku ce don allah ya tuna muku zamanin kakanku to da alhassan da husaini suka zo suka yi magiya sai ya ce to zai gwada ya ga ko zai iya da ya zo ya fara kiran sallah tiriyan tiriyan yana buɗe baki ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ke ce da kuka sai baggarin to a shahid a nan shine bilalu bai kira sallah ba a zamanin abubakar bai kira sallah a zamanin umar da zamanin kowa ba yaushe ya kiran sallah a zamanin annabi don haka abinda aka ga bilal yana yi to wannan hujja ne a zamanin annabi ya kafa hujjar bukhari ko kun fahimta jama'a don haka wannan dattijo sahabi ya ce na gan shi yana bi da bakin shi dama yana bi da bakin shi hagu har ma ina bin shi ina kallon shi a ƙarƙashin wannan da bukhari ya ce shin ladan zai karkata dama da hagu to amsa ita ce me eh zai karkata to amma saboda bukhari kuma ya kawo maka wasu hukunce hukunce da suka shafi kiran sallah waɗanda ba shi da asalin ingantattun hadisai a kai shine sai ka maka matsala cewa to labari kuma zai sanya ainihin yatsun shi a cikin kunnuwa ko da yake wasu sun ce ba zai sanya ba ai ko da yake an samu wasu cikin sahabbai da Abdullahi dan Umar baya yi yace labari kuma zai iya kiran sallah babu alwala ko da yake kuma wani ya ce yayi da alwalan yafi kaga a hikimance sai Bukhari ya shigo maka da wasu hukunce hukunce sai ka je ka tattauna ka bincika ka samu littattafai irin su sunan tirmidhi su sunan abi dauda waɗanda suke ruwaito hadisai da ke da alaka da wannan sai ka je ka faɗaɗa iliminka ƙarshen bincike sai ka gano cewa an fi so a kira sallah da alwala an fi so a kiran sallah a sa yatsu a doɗe kunne ina fata an gane babu qaulin rajuli fatat na salatu babin da ke bayani akan hukuncin mutum ya ce sallah ta kubuce mana ya halatta ka ce sallah ta kubuce mana ko kuwa ba mu riski sallah ba wato wasu abubuwa mantiki ne ko yanzu za ku ga mutane haka tana faruwa wani lokacin kai magana sai wani ya ce a karkace kaza dai to ire-iren waɗannan kalmomin shine ya halatta ka ce sallah ta kubuce mana kamar wato in ka ce sallah ta kubuce mana wasu malamai suna ganin kamar ka danganta laifi zuwa ga sallah ne ba sai ka ce ba mu riski sallah ba wato mu ne ba mu riske ta ba ba ita ce ta kubuce mana da gangan ba to wannan mantiki ne wato malamai ne waɗannan suka ce a'a waɗannan suka ce kaza sai ce wa kariha ibn sirina malam muhammad ibn sirina malamin imam malik ne ya hana an ya kula fatat na salatu ya hana musulmi ya ce sallah ta kubuce mana walakin liyaqul sai dai musulmi ya ce lam nudrik ba mu riski sallah ba haka ibn siri ne yace wannan asarin nashi al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi da isnadi ingantacce wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama asahhu bukhari sai ya ce amma kuma magana annabi ita tafi inganci wace ce magana annabi za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta ka ce sallah ta kubuce mana to tunda annabi ya halatta to magana annabi ita tafi inganci abin da ake nufi da inganci anan inganci na ƙarfi ba inganci aka sai rauni ba domin waccan magana ta ibnu sirin ba magana ce mai rauni sanadan ba ta inganta ibnu sirin ya faɗe ta amma in aka gwada ta da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata fa to magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce abar da za a zaɓa a bi ko kun fahimta jama'a to za mu ji zai kawo mana hadisin da ke tabbatar mana da cewa magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce daidai yace haddathana abu nu'aym qala haddathana shayban an yahya an abdullah ibn abi qatada an abihi qala بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم babban sahabi abdu wato abu qatada yace بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani lokaci muna cikin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama iz sami'a jalabata rijalin sai ya ji muryar wasu mazaje ko hayaniyar wasu mazaje ana cikin sallah sai annabi ya ji wasu mazaje wasu mutane suna dan hayaniya haka suna daga murya falamma salla da ya gama sallah qala sai ya ce ma sha'anukum me ya same ku ne lafiya ɗazu kun taho sallah muna cikin sallah kafin a fara sallah ko kuna ta hayaniya kalu sai suka ce ista'ajalna ila salati ai mun yi gaggawa ne muka taho zuwa ga sallah garin wannan gaggawan ne shine dan hayaniya ta faru tsakaninmu kala sai ce fala tafa'alu kar ku sake yin gaggawa wajen tahowa sallah abin da ake nufi da gaggawa a nan shine ka taho kana gudu ko kana sauri irin saurin da bahaushe ke cewa saurin tsinka takalmi saurin da zai kai ka ka shiga sallar cikin haki to annabi ya ce kar ku kuma yin haka idza ataytumu salata idan za ku taho sallah fa alaikum bis sakina sai ku rinka natsuwa kar ku rinka tahowa cikin gaggawa kuna haki fama adraktum abin da kuka riska a wannan sallah fasallu sai ku bi wa ma fatakum abin da ya kubuce muku na daga sallar fa'atimmu sai ku cika don haka ya halatta a ce sallah ta kubuce tun daga shi ya ce wa ma fatakum abin da ya kubuce muku na sallar fa'atimmu sai ku ciko shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko babun la ya sa'a ila salati babin da ke bayani akan kada ya yi sauri zuwa ga sallah sa'ayu a nan abin da ake nufi domin ita kalmar sa'ayu tana ɗaukan sauri sa'ayu tana ɗaukan tafiya ga magarin tafiya kuma sa'ayu kuma tana ɗaukar aiki don haka kalma ce da kaɗai za ka fassara ta da gwargwadon yadda ta zo in ba haka ba yadda bukhari ya ce la ya sa'a ila salati Allah kuma me yace fas'au ila zikrillahi to a can da Allah yace fas'au sai ka ce ku tafi zuwa ga ambaton Allah tafiya ake nufi anan ba sa'ayu na sauri ba anan kuma Bukhari da yake nufi da sa'ai shine sauri kada ku yi sauri wajen tafiya sallah ma'ana sauri ana ɗaga kafa ana ainihin gaggawa ku za ta haifar da haki wal ya'ti bis sakina sai ya zo da natsuwa walwakar da kuma kula waɗannan kalmomin guda biyu ma'anarsu ɗaya amma in suka zo a wuri guda to malamai suna bambancewa wajen fassarar su as-sakinatu walwaqar as-sakina natsuwa alwaqar ita ma natsuwa to tun da sun zo sai malamai su ce anan natsuwar zuci da kuma natsuwar jiki ka shiga sallah zuciyarka ta tattaru zuwa ga sallar to an samar da as-sakina kenan alwaqar fa karkarin ka ainihin muskuce muskuce da soshe soshe a cikin sallah ya zama zuciyarka ta hallaru a wuri daya sannan jikinka kuma duk wanda ya gani zai ga ka natsu baka ainihin motsi to duk sadda za ku taho sallah haka ake so ku taho a cikin kwanciyar hankali da kuma natsuwar jiki wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa ma ma adraktum fasallu abin da kuka riska sai ku bi sallah wa ma fatakum abin da ya kubuce muku kuma fa atimmu sai ku ci koshi qalahu abu qatada abu qatada ya faɗi wannan magana anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kaga wannan hadisin ai mu'allaq ne ko to amma ina imam al-bukhari ya ruwaito shi da isnadi sai ka ce shine hadisin da muka karanta yanzu yanzu na 609 ko kun fahimta jama'a ma'ana kun ga asalin wancan hadisin ne sai bukhari ya cire isnadin sai ya kawo shi saboda anan zai sake ainihin hujja da shi قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا يد إمام البخاري يكي hadisi ɗaya ne amma yana da hanyoyi guda biyu hanyar farko da ya koro ta tiriyan tiriyan tiriyan sai da ya kai ta har kan sahabi abu huraira waye almajirin abu huraira a cikin wannan hadisi shine sa'id ibn al-musayyib ashe yakan faɗi sunan shi na'am so da dama in ya ruwaito hadisi daga abu huraira baya faɗin sunan saboda surikin shi ne in ya zo sai abin ya mai nauyi sai kawai sai ya tsalle sai ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a to sai malamai suka bincika duk inda ka ji sa'id ibn al-musayyib yayi irsali ya ce daga annabi to malamin shi shine abu huraira yana yana auren yar abu huraira in muka ce yar abu huraira muna nufin yar abu huraira yar shi ta cikin shi biological data daughter yar shi ta cikin shi don wasu na cewa wai abu huraira bai yi aure ba na'am abu huraira bai yi aure ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bayan rasuwa annabi fa ya auri wata sahabiya har ta haifa mishi ƴaƴa ƴaƴan sun haifi hajji koki ko kun fahimta jama'a to sa'id ibn al-musayyib anan ya ruwaito daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai bukhari ya sake cewa wa ani zuhuri don haka tambaye ka ina isnadin da zai kai zuwa ga zuhuri kuma sai ka ce ai bil isnadil awwal da isnadin farko shine adam shine malamin bukhari ibn abi zi'ib shine malamin adam sa'annan ibn abi zi'ib shi kuma daga zuhuri zuhuri kuma anan fa an abi salamata daga abi salama an abi huraira daga abi huraira kaga anan an samu riwayar tabi'i daga tabi'i shine abu zuhuri tabi'i ne abu salama dan abdurrahman tabi'i ne riwayatu tabi'i an tabi'i misluhu ina fata an gani an abi huraira daga annabi abu huraira Allah ya kara mishi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة idan kuka ji ana ikama sai ku tafi zuwa ga sallah kaga sai amfani da kalmar mashiyu anan sai ku tafi zuwa ga sallah don haka ba a gaggawa ko da za ta kubuce maka bawan Allah kar ka sake ka yi sauri domin wannan saurin da za ka yi zai iya haifar maka da ɗayan abubuwa guda biyu wanda kowanne asara ce ko dai ya hana ka samun sallar gaba ɗaya shine in ya zama asad da ka kabbar kabbara harama gaba ɗaya baka cikin natsuwa ko kuma ya zama kabbara haramar da ka yi ta ba a tsaye ka yi ta ba so da dama mutane suna yin haka ya kamata mu kwatanta domin ainihin wannan musiba ce da take samun mutane garin neman gira akan rasa ido sai mutum ya taho a guje madadin sadda ya taho din nan ya natsu ya ce Allahu akbar a tsaye sannan ya sake Allahu akbar a'a sai ka ji ya to Allahu akbar ba da yi ko ɗaya ba yanzu cikin waɗannan biyu shi bai yi a tsayen ba shi kuma bai yi wannan tarko'un ba haka Allahu akbar sun ce haka ita kabbara harama farilla ce yin ta a tsaye farilla ne sannan samar da natsuwa a kowace farilla kuma farilla ce don haka ku duba jama'a wannan tsayuwar haka dole ne a yi ta sannan a yi Allahu akbar sannan a daidai sadda ake wannan tsayuwar da za a faɗi Allahu akbar dole a zama akwai cikakkiyar natsuwa kuma to kuka duba mutumin da ya to a guje yana haƙi ya zo Allahu akbar ya haka duka ya buge gaba ɗaya babu ko ɗaya kuma to wajibi ne jama'a su gane na ɗaya kenan na biyu jama'a wannan waɗannan hadisai da muke karantawa suna nuna mana wani abu a ƙasar hausa a da da jahilci wa mutane katutu idan mutum ya zo ya samu liman a sujuda ko a zaman tahiya shi sai ka ga ya tsuguna kamar ya zo gaisuwar surukai har yanzu eh amma a jahilai ne suke ahli sunna dai alhamdulillah ina fata an gane ma'ana mutum ya zo ya ga liman a zaman tahiya abinda sunna ta ce sai ya kabbara a tsaye a natse ya yi ainihin taho a natse sai ya zauna shi ma sai ya ci gaba da zaman tahiya wannan shine nafazin fama adraktum fasallu abinda dukkan halin da kuka samu liman to ku bi shi sallah bin wannan sallar da za ka yi don wani yana tsayawa ne sai dan tsuguna din kamar ya dan zo gaisuwar surkai haka da ya ji liman ya ce assalamu alaikum sai tashi sai kabbarta tashi ka duba ya yi wa kanshi hasara ai san da ya zo ya samu liman a zaman tahiya din nan in ya kabbarta ya zauna zaman tahiya to ya samu ladan da kowa ya samu na jam'i sai dai raka'o'in ne bai samu ba sai ya tashi ya yi raka'o'in ashe kun ga kenan rashin sani ne rashin hikima ce ya zama kal'isi fil baida yaqtuluha zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu aka ce abun mamaki wai raƙumi na ɗauke da ruwa kishi zai kashe shi jaki da kayan littafi yana fama da jahilci ma'ana ga jam'in yanzu yanzu zai samu eh amma ya tsaya har jam'in ya kubuce mai liman ya sallama sannan ya kabbarta tashi don haka jama'a fama adraktum ma dukkan halin da kuka samu liman a ciki fasallu sai ku bi sallah to kun samu jam'i wa ma fatakum abin duk da ya kubuce muku kuma a baya to fa atimmu in kuka tashi sai ku ciko shi don haka in ka zo sallar la'asar ka samu liman ya yi raka'o'i biyu waɗanda kowace ya yi fatiha da sura kai da ka zo yanzu sai ya zama menene ya kubuce maka fatiha da sura fatiha da sura to in ka tashi ba ƙaba'i za ka yi ba ba fatiha da sura za ka rama ba itimami za ka yi yanzu ka samu liman a raka'o'i biyu na ƙarshen la'asar ko azahar ko isha idan ka tashi sai kai fatiha fatiha a sirrance shine ka ciko abinda ka samu tattare da liman ko tare da liman ya zama farkon sallarka abinda zaka tashi yanzu zaka yi zaka yi itimami ne zaka ciko ne idan sallar magariba ce ka samu raka'a daya idan liman ya sallama sai ka tashi sai ka ciko raka'a daya ita wannan raka'a daya zaka yi mata fatiha zaka yi mata sura a bayyane sai ka yi zaman tahiya ka yi salati sai ka tashi sai kuma ka karanta fatiha a sirrance shine waccan raka'a ɗaya da ka samu da liman tare da cewa shi liman a ɓoye karatunta don ta ƙarshe ce to kai kuma ta zame maka ta ɗaya saboda darajar liman in ka tashi sai ka ciko ta biyu mai fatiha da sura a bayyane in ka tashi kuma sai ka ciko ta uku wadda take da fatiha a sirrance shine ma'anar fa'atimmu jama'a mun gane wannan dan haka sai yake cewa idza sami'tumul iqamata famshu ila salati idan kuka ji ana tada iqama sai ku tafi zuwa ga sallah wa alaikum bis sakina ku rinka natsuwa wal waqar ku rinka kula wala tusir'u annabi yace kakkui gaggawa kakkui sauri fama adraktum abinda kuka riska fasallu sai ku ainihin sallace shi wa ma fatakum abin da ya kubuce muku fa atimmu sai ku ci goshi wannan lafazin hadisin nan jama'a a jumla shi ta farko kuma ta fitar mana da wani hukunci da yace idza sami'tumul iqamata idan kun ji iqama annabi bai ce ku kabbarta sallah a idda kuke ba me yace famshu ila salati sai ku tafi zuwa sallah to tafiya zuwa ga sallah jama'a ya lazimta ka je ka haɗu da inda sahu na ƙarshe ya tike da mutane saboda gaggawar a samu sallah kafin ya shiga masallacin sai ya ga cewa raka'ar za ta kubuce mishi ko sallar za ta kubuce mishi sai kabbarta a bakin titi kawai sai ci gaba da sallar shi anan anan kuma ba shi da sallah gaba daya anan ba shi da sallah abin da aka samu sassaucin shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ka shigo masallaci da ka shigo cikin masallaci garam sai ka ainihin hangi liman yana cikin ruku'u sai ka ji tsoron idan har ka jira sai ka je idda sahu ya tike to liman zai ɗago to daga nan dokin kofa sai kai Allahu akbar sai kai ruku'u sai kai duk duk duk duk duk duk haka sai ka je ka haɗu da sahu ya yi daidai ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wasu sahabbai ya ji wasu sahabbai sun yi haka da aka idar da sallah ya ce su wane ne suka ce su ne me yasa kuka yi haka sai suka ce kwaɗayin neman samun jam'i sai ce zadakumullahu hirsan ko zadakallahu hirsan Allah ya ƙara maka kwaɗayin son jam'i amma falata ud falata ud to falata ud din nan a da ba a wasalin littattafan hadisi sai malamai suka yi saɓani ma tukuna ya za a wasalce shi falata ud kaga ba ku da allo a nan ba sai mu tsaya mu arrabe kalmar gaba ɗaya saboda wannan na daga cikin wuraren da wasali ne amma yake bambanta hukunci shin za a karanta falata ud domin ta'un ainun dalun babu wasali za ka iya karanta su hanyoyi uku kuma duk su zama daidai kuma kowanne ba da wani hukunci na fiƙihu saɓanin ɗayan misali falata ud ta kai mata fataha ainun kai mata bamma dalun ka ɗaure ta fala ta'ud kar ka kuma yin abin da ka yi don haka an kyale ka yanzu amma karka kuma to ya zama mai kenan ya zama laifi ne ashe amma dai an yi maka afuwa karka kuma ko kuma fala tu'id fala tu'id ta ai mata bamma ainun ai mata kasara dalun a ɗaure ta falatu id karkara masallar karkara masallar daga al'i'ada ko kuma falata udda falata udda ta ai mata fataha ainun ai mata damma dalun ai mai damma ai shadda falata udda ai falata udda bin raka'a karka sake karka kirga wannan ainihin raka'ar fala ta'udda karka kirga wannan raka'ar ma'ana wannan raka'ar da kai wannan penalty to ta mutu sai ka sake wata ko kun fahimta jama'a na hudu fala ta'adu fala ta'adu daga ada yayi sauri ya'adu yana sauri al'adu sauri to fala ta'adu kakka sake yin saurin da na ji kayi to yanzu ɗayan waɗannan wasulla guda hudu kowanne yana fitar da hukunci to amma sai aka samu lafazi ingantacce a cikin littafin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga yau idan ɗayan ku ya taho masallaci ya tsoraci liman zai ɗago daga ruku'u idan yana kusa sai ya kabbarta sai ya shiga ruku'u sai ya taho a ruku'ance zuwa ga sahu inda ya cike mishi a ƙarƙashin wannan sai zama wannan hadisi bi mantuki yadda ya fito ƙarara ya nuna wanda ya aikata haka bai laifi ba kenan ko kun fahimta to me ake ƙoƙarin a hana kenan a cikin wannan hadisi ana ƙoƙarin a hana sauri ne sauri ake ƙoƙarin a hana kada sauri ya sa ka ka taho ainihin har kana haki ka zo ka shiga sallah a cikin ta wannan bahasi ne mai tsawo ku same shi ku karanta a cikin silsilatul ahadith sahiha a cikin ainihin mujalladi na biyu abin da muke so mu nuna a cikin wannan karatu jama'a shine ba a sauri wajen tafiya sallah idan muka ce sauri jama'a shine sauri na rashin natsuwa sauri na rashin natsuwa to anan shi sauri abu ne nisbi yanzu ni din nan da nake dogo irin yadda zan yi sauri ba haka wani wanda bai da tsawo na yi zai yi sauri ba wani kuma wanda yake gajere ne mai lafiya ya kafu da ƙasa irin yadda zai yi sauri shi kuma ba haka yadda wani dogon malalaci shi kuma zai yi sauri ba ko kun fahimta ashe saurin mutane ba a daidaita shi tsakanin nawa ne da nawa ne yaya sauri yake gare ka wanda zai sanya ka haki haka ko eh to karka yi in za ka tafi sallah yaya tafiya take ta natsuwa to haka za ka yi don haka jama'a ita sallah aba ce wadda take buƙatar cikakkiyar natsuwa da kuma hudurin kalbi zuciyarka ta zama ta kammalu ta natsu a lokacin da zaka ce Allahu akbar har zuwa lokacin da zaka yi sallama don haka abin da ya fi zaman lafiya jama'a shine in ka ji an kira sallah ka yi alwala ka taho masallaci kar ka tsaya hira har sai ka ji an ce Allahu akbar sannan sai ka rugo a guje a'a jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am gaskiya ce magana su sai dai kuma waɗannan hadisan da annabi ya halatta sun fitar da wannan hukuncin gaskiya annabi ya ce la salata li munfaridin khalfas wanda duk yayi sallah a bayan sahu ba shi da sallah amma wannan ai ba tsayawa yayi sallar ba ummo sallar yayi a can sai ya dawo ya shiga cikin sahun abin tambaya muna da nassi da ya halatta mai yin haka muna da shi to tunda muna da nassi kaga ashe wancan hadisi ba zai dauki wannan ma'anar ba sai ya dawo ya dauki ma'anar ita ce ga sahu ga wurin da za ka shiga ka tsaya sai ka tsaya a baya sai ka yi sallar ka shine baka da sallar domin in ya kasance sahun da ke gaban ka ma babu kowa ai babu wurin shiga baka da laifin kai sallar ka kai kadai a bayan sahu domin lafazin da yake cewa ka jawo wani mana bai tabbata ba wannan lafazin abin da ya tabbata shine in akwai wuri ka shiga in ba wuri fa to ka tsaya kai sallar ka kai kadai idan kuma akwai wuri ka tsaya kai sallar ka kai kadai to sallar ka ba ta gaba daya Allah ya taimaka eh na'am na'am
har ya zo yi wannan kabarin da natsuwa wannan kabarin har ma za ta iya ɗauki mai farko eh amma ai maganar da mai muktasar yake ba ita ce wannan maganar da muke ba abinda mai muktasar yake faɗi sai da sabik ma ya hikaito ta daga wasu malaman fiqhu ita ce kabbara biyu idan ta haɗu a lokaci guda ɗaya na ɗaukewa ɗaya wannan shahararren matsala ce a wurin malaman fiqhu ita ce ga kabbara harama a yanzu ga kuma kabbarar ruku'u to amma da ka zo ba kwabawa kai irin na dazu ba misali lokacin da ka zo tsayawa kai kai Allahu akbar sai kuma ka tafi sai kai haka ba kai kabbara ba nan sai kai shiru waccan kabbara ta ta harama da kai to ta dauke wannan da baka yi ba amma wannan da mu muke magana wata kwaba ce da mutane suke sai mu ce to a guje sai Allahu ba haka mutane suke ba wannan ita ce muke magana don haka abinda bai muftasar yake magana daban ne eh ita ba tsaye ba ita ba sau da ba sharqiyatun wala gharbiya qa'imatun wala ruku'iyya ita ba a tsaye ba ita ba a ruku'u ba na'am wa alaikum salam na'am eh wala suna eh eh a to su gyara kamar yaya dama to ai bambancin ka je ka koyi karatu a gaban mai karantar da kai kenan da ka ɗauka ka kulla kanka a ɗaki shine yanzu idan a ɗaki ka je ka kulla kanka za ka ga an rubuta musayyab in ka zo sai ka ce sa'idu ibn musayyab eh to kuma sai a ce maka ai ba a karanta musayyab sai ka ce to ai ka ga fataha ne sai a ce maka a'a fataha ake rubutawa amma an zo karantawa kasara ake karantawa me yasa sunan almusayyab yana ɗaukar ma'anoni guda biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya mummuna musayyab wanda aka sadaukar da shi ga Allah ya bauta wa Allah musayyab wanda aka sadaukar da shi ga bautar gumaka daga sayyaba sadaukarwa wanda aka miƙa shi a jahiliya in suka sa wannan sunan musayyab suna nufin wanda aka sadaukar da shi don ya bauta wa gunki to amma shi sa'idu ya ce su kuma kakansu da ya haifi baban shi sai ya ce bari ya sa wa ɗan shi irin wancan sunan amma da akasin manufar jahiliya madadin sadaukar da shi ga gunki to sadaukar da shi ga Allah to dukkan malamin sunna baya rasa 'yan adawa sa'id bin musayyib da ya taso sai ya samu 'yan adawa idan suka tashi sai suna faɗi suna dariya suna cewa ibnul musayyab sai su kyalkyale da dariya wai suna nufin waccan muguwar ma'anar ɗan da aka sadaukar da uban shi ga bautar gunki sai su tuntsire da dariya ko kun fahimta to sa'id ibn musayyib kuma wali ne ma'ana mujabud da'awa ne idan yayi maka addu'a yanzu yanzu kamar yankan reza ne sai ran nan sai ya ce ala sayyaba Allahu fin nari man sayyaba abi daga yau wanda fa sai a koya wa ɗalibai cewa ana sa kasara ne a faɗe amma a rubuta fa dole a bar shi da fatahan shi to kaga idan ka je aka koya maka sai a yi maka wannan bayanin idan ka ɗaukar littafi kai ka shiga ɗaki to in ka fito sai ka fito da fataha in ka fito da fataha kuma to kaga sa'id ibn musayyib zai maka addu'a na fata an gane wannan hakikanin al'amari shine ba a canzawa ba za ka gyara ba duk da ana samun wasu nuskoki in sun zo rubuta sunan shi suna sanya ainihin kasara din amma hakika a rubuce fataha ake sawa amma a karance fa kasara ake sawa kamar ishaqa ibnu rahawaihi haka yake a rubuce ibnu rahawaihi to malaman hadisi saboda tsarkake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce rahawaihi tana ɗaukan ma'ana biyu farisanci ne kamar siba waihi in ka ji waihi waihi waihi waihi din nan kururuwar shedan kururuwar shedan muguwar ma'ana kenan ma'ana ta biyu fa wanda aka haifa akan hanya shine uwar na cikin tafiya sai naƙuda ta kada ita a tsakiyar hanya sai ta haife shi sai ka ji sun sa mishi waihi waihi waihi din nan ba waihi raha waihi misali da maka zanja waihi to sai suka ce kasantuwar wannan muguwar ma'anar kar wani ya tunaninta to duk sanda aka zo za a ce haddasana ishaqu ka a ce ibnu raha waihi don sai ta bada waccan mummunan ma'ana a wurin wani wanda bai sani ba sai a ce haddasana ishaq sai a ce ibnu rawiya sai a sahala kawai a ce ibnu rawiya ishaqa dan rawiya amma a rubuce ba za ka ga rawiya ba sai ka ce ita ha'un din fa sai a ce ha'un din tuktabu wala tuntak silence ce haka za a karanta ta kamar yadda ake karanta psychology psychology in za ka karanta za ga wata p ba za ka ce psychology psychology ba knowledge ba za ka ce knowledge ba sai dai mai knowledge to haka a irin wannan ma wajibi ne ka je a koya maka in aka koya maka to kenan sai ka ga ka iya furta a dire Allah ya taimake mu babun mata yaqumu nasu idza ra'aw al-imama 'inda al-iqama yace babi yaushe ne mutane za su ainihin miƙe idan suka ga liman a yayin iqama ana cikin tada iqama sai kuka hangi ga liman ya shigo masallaci dole ku miƙe a yanzu ko ku sai liman ya zo ya tsaya a inda ya kamata ya tsaya ko kun fahimta gama abin da wannan karatun yake nuna mana yana nan irin shi a iziya yana nan irin shi a cikin muwaffa shin dole ne idan ana iƙama ku miƙe wato asali jama'a ba sai an gama haɗa sahu ake iƙama ba a iƙama a hannun ladan take shi ko ladan baya ta da iƙama sai ya hangi liman ko da miliyan liman ya jiyo yana shigowa ko ya hange shi kuna zazzaune sai tashi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ash- haka zai ci gaba da iqama wanda ya so ya miƙe a farko wanda ya so ya miƙe wanda ya so sai ƙarshe to abin da imam bukhari yake cewa yaushe ne miƙewa ƙarshen ta kat yake zama wajibi ko kun fahimta jama'a sai ce haddafana muslim ibn ibrahima qala haddafana hisham qala kataba ilayya yahya an abdullah ibn abi qatada an abihi qala jama'a kun ji ainihin wato wata irin hanya ta riwaya wadda tun da muka fara karatun sahihul bukhari yau muka kai kasan na ɗari da goma sha biyar yau ne aka kai hadisi na ɗari shida da sha ɗaya yau ne kaɗai aka samu irin wannan ka'idar ita ce kitaba kataba ilayya ina ma'ana haka ka taso daga birnin kudu sai ka tafi sakkwato ka je wurin malami ka yi karatu sai ka koyi karatun bulogul maram bayan ka koma garinku da shekara biyar kana ta karantar da bulugul marami da ka iya karatu sai malam sai ya samu wasu hadisai waɗanda babu su a cikin bulugul maram sai malam ya zauna ya rubuta su sai ya aika maka sai ya ce waɗannan hadisan su ma ka ci gaba da karantarwa to su malam ya koya maka ne bai koya maka ba to in ka je ba za ka ce wa ɗaliban ka haddasana ba sai ka ce ka taba ilayya malam ya rubuto min ya ce in karantar da ku ko kun fahimta tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suna yin haka a rubuto takarda sai a ba annabi ya bayar ya ce ku kaiwa ne sai ya je wuri kaza ya bude ya karanta yana budewa sai ya ce ga sakon da manzon Allah ya rubuto ya aiko mana ba zai ce manzon Allah ya ba ni labari ba sai dai ce manzon Allah ya rubuto mana kun gane jama'a ku duba imamu muslim ibnu ibrahim shine malamin imamul bukhari قال يتي حدثنا هشام هشام الدستوائي يبام حديثي قال هشام يتي كتب إلي يحيى يحيى يا ربوتو من ونن حديث wanda ya samo shi an Abdullah ibn Abi Qatada daga Abdullah dan Abi Qatada an abihi daga mahaifin shi qala mahaifin nashi sahabi Abu Qatada yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة إذا أكتاد إقامة صلى وكما إذا أنا تاد إقامة صلى sai zama abin da ka sani na ka'idar iza ba lalle ya aiki ba anan idan ana tada iqamar sallah fala taqumu hatta tarawni kar ku miƙe ku jama'ar masallaci har sai kun ganni shine tada iqama dai abin da yake sunna shine ta da ikama a tsaye to shi zai miƙe tsaye to ku ka sauran jama'a ba za ku miƙe ba har sai kun ga liman idan kuka ga liman to shikenan a lokacin za ku iya miƙewa ina fata an gane wannan ya hukunta kenan jama'a za a iya ta da ikama sai an gama ta da ikama tsaf sai kuma a zo sai a yi magana haɗa sahu jama'a mun gane wannan da kyau ko babun la yas'a ila salati musta'jilan babun da ke bayani akan kada masallaci ko musulmi ya tafi da sallah a cikin gaggawa wal yaqum ko bisakina ya tsayu a sallah da natsuwa wal waqar da kuma ainihin kula قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan aka tayar da iqamar sallah kar ku tashi tsaye har sai kun ganni wa alaikum bis sakina sannan kuma ku rinka natsuwa wannan hadisi shigen shi ne Imam al-Bukhari ya sake maimaita mana sai dai an dan samu dan sabanin wasu lafuzza waɗanda su suka haifar da wannan babin ya sha bamban da wancan babin wancan babin cewa yake la ya sa'a ila salati kai yayi sauri zuwa ga sallah wannan kuma la ya sa'a ila salati musta'jilan saurin kuma kai yayi tare da gaggawa ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu babun hal yakhruju min al masjidi li'illatin babun da ke bayani akan ko ya halatta musulmi ya fita daga cikin masallaci saboda wata larura wato ma'ana kana cikin masallaci a zaune duk ladan nan da ake rubuta wa mai sauraron sallah da mai sauraron iqama kana samu kafin liman ya zo sai kuma ka tashi ka fita asali an hana ka ka fita to amma inda larura fa kana jin amai ko kana jin yunwa ko fitsaruwa kama ka ko wata larura ko aka aiko yaro cewa ka zo gida ba lafiya shine hal yakhruju min al masjid li'illatin ko ya halatta bayan an kira sallah yana cikin masallaci ya fita daga masallaci saboda wani dalili قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج babban sahabi abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wa qad uqimati sala bayan an gama tawar da iqamar sallah wa uddilati sufuf duk an daidaita sahu hatta idza qama fi musallahu har sai da ya tsaya a wurin da yake sallah a matsayin shi na liman intazarna an yukabbira mun saurari ya ce Allahu akbar in sarafa sai muka ga ya juyo qala sai ya ce ala makanikum ku tsaya a idda kuke sama kafna ala hay'atina muka tsaya a yadda muke a halin an daidaita sahu an tada iqama hatta kharaja ilaina har sai da ya fito daga gidan shi ya dawo gare mu yantufu ra'asuhu ma'an kan shi yana digan ruwa wa kabirta sala yayi wanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce a zahiri wannan ya faru ne dab da zai kabbarta sai tuna yana da janaba an riga an ta da ikama to yanzu akwai larura kenan ko babu akwai larura sai ce kuma su tsaya a idda suke ma'ana sai suka tsaya a cikin sahunsu ya shiga har ya je wanka sai ya ainihin dawo sannan ya ci gaba ba a sake ikama ba don haka maganar nan da ake cewa idan aka yi ikama ta daɗewai tana hucewa a ba ta hucewa tana nan da ɗuminta ina fata an gane sannan wannan hadisi yana bayyana mana muhimmancin musulmi su samar da masallaci wanda zai share wa al'ummar musulmi larurarsu yanzu idan nan tudun wada ne daga gyalle su ka taho sallah ka zo za ka kabbarta sai ka tuna kana da janaba sai ka koma gyalle su a ya kamata a samar da wurin wanka wurin wankan kuma har a sa hita wadda za ta rinka ɗumama ruwa don wani kumama ne haka ne ya kamata a samar da wurin tsuguno na kashi da fitsari don me za a ta da sallah sai wani ji cikin shi ya hargitsa kafin nan da ya kai kwarin dan goma yaya ya zaraye wandon shi haka ne ko ba haka ba don haka jama'a masallaci ya kamata ya ɗauki siffofin nan da muka bayyana a can kitabul masajid da muka tattauna a sami dukkan wuraren larurori a sami masu sai da sababbin riguna a sami masu sai da gwanjo a sami masu sai da kaza a sami masu sai da kaza saboda ka iya zuwa za ka yi sallah kenan sai ka tuna ab a shefa na ɗauki wani yaro ya mun fitsari ɗazu a rigan nan ina zan wanke zan wanke zan wanke aka zo aka gaya min kaza muka fita to yanzu ya zan yi kenan yanzu idan ka kaddara daga tudun jikun ya zo zai yi sallah a nan sai a koma tudun jikun kenan ko kun fahimta jama'a sai zama akwai inda zai samu wata riga gumama ce gwanjo ce naira ɗari biyu da tamanin sai ya siya sai ya sa domin wannan rigar yanzu an samu matsalar mai akhdari a cikinta fitsarin ya saje bai san inda fitsarin yake ba to mai ahlar ya ce sai an wanke rigar gaba da to yanzu zai wanke rigar kuma ya koma ya tsuguna yana jiran a ta bushe yanzu amma kagan akwai mai gwanjo fa sai ya cire sai ya ɗauko waccan sai ya sa na fata an gane to lalle ya kamata masallaci ya zama wuri ne da zai share wa al'ummar musulmi hawaye babun idza qala al imamu makanakum babin da ke bayani akan idan liman ya ce ku jira ni ku tsaya a idda kuke hatta raja'a har sai ya dawo in tazaruhu dole ne su ma musu jira shi ba dama ku yi kunkuni je kuna cewa wannan limamin ya cika gargajiya ya a'a inda ya ce ku jira ina zuwa sai ku jira قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أبو هريرة يتي أقيمت الصلاة أنت إقام الصلاة فسوى الناس صفوفهم متى دك باكي إيسن ديدي تسهنسو فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذا الله يفتو فتقدم سيوتي قبا وهو جنوب ينا دجنبا كذا رواية تبين قرارا أهالي ينا دجنبا ثم قال ديتنو ينا دجنبا سيوتي على مكانكم كتايا أئدكوكي faraja a sai koma gida farta sala sai yi wanka ta iya ka ce ko a tunda manzo Allah ya koma gida jima da nake tudun jikun ko kaza kaza ai sai in koma ko a ai shi gidan shi a jikin masallacin yake sai sa ya koma cikin gida summa kharaja sai ya fito wa ra'asuhu yaqturu ma'an kanshi yana digar ruwa fa salla bihim sai ya musulmanci abin da yasa annan ba wani abin da ba a saka ya jama'a janaba ai ba na kasa bace kuma waɗannan karantar da su addini ake yanzu gobe in haka ta samu wani limami inda annabi bai bayyana wannan abun ba inda ya ce wane zo kai musu limanci jama'a ina zuwa wane je limanci shi kuma ya dawo ko ya samu sallah ko ba ya samu ba ba a san me ya faru ba ina ba a san wannan hukuncin to amma dai bukhari abin da yasa ya kawo mana wannan riwayar a yanzu ita ce in liman ya ce jama'a ku jira to ba ku da damar kunkuni nan fa an tada ikama kenan an hada sau ina kuma liman wata larura ta sa ya ce jama'a da Allah ku yi haƙuri yau ba za mu yi sallah ɗaya da kwata ba sai ɗaya da rabi kada kawai a samu wani kukan kura ya ce da Allah wani ta mana da ya bari in limanci baka da ikon haka baka da ikon haka tun da gashi an ta da iƙama an daidaita sahu eh ana jiran a ce Allahu akbar sai ya ce ku tsaya ina zuwa kuma aka tsaya din abin da ya sa musuluncin nan namu jama'a ba zai yiwu ba lallai sai da biyayyar shugabancin wanda Allah ya shugabantar mana musamman a cikin matsalolin addini amma kowa yana tunanin shi ma shi ne jama'a idan direbobi ɗari za su tafi ɗaurin aure a mota idan motar nan tana cin mutum ɗari direba nawa ne zai tuka ta me yasa ba za a samu direbobi uku ba wani ya rike sikiyari wani ya rinka taka clutch wani ya rinka sa giya wani ya rinka taka birki ai division of labor da muka faɗi jiya dan aikin yayi sauki zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka dole ne ahli sunna al'amuran su zama a tsare na'am na'am eh hakikanin al'amari wannan riwaya ta inganta sai dai riwaya ce bil ma'ana yana tambaya ne akan waccan wancan lafazi da muka karanta fama adraktum ko wa ma adraktum fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atin mutu sai aka samu wannan riwayar an samu ɗaya daga cikin riwayoyin imamu malik cewa faqadu to shin ina ma'anar faƙado ita faƙado ɗin nan na ɗaya ko ta inganta babu shakka ta inganta ka karanta littafin ibn abdulbarri mai suna at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ta inganta amma riwaya ce bil ma'ana na ɗaya kenan in ba riwaya ce bil ma'ana ba ita wannan riwaya ta zo a haka ne kuma daidai ce domin da qaba'i da itimami ba su da bambanci a cikin larabcin qur'ani da hadisi daga baya ne malaman fiqh suka bambance ma'anar fa'atinmu da faqadu riwayar da ta ce faqadu in ka tashi zaka fassara ta ne da waccan ma'anar domin wurare nawa ne a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ta'abiri da cewa qaba'i fa idza qabaitum manasikakum fa'iza qudiyati salatu din nan yayi magana akan fa'iza qadaytum manasikakum ba za ka ce idan kun rama aikin hajjin ku ba idan kun cika aikin hajjin ku sannan fa'iza qudiyati salatu ba za ka ce idan an rama sallah ba in an cika sallah don haka wannan ruwa da take cewa faqabu kai tsaye ma'anar fa'atinmu kuma inganci ta inganta amma wasu malamai da suka ɗauko larabcin mutaakhiri na suka fassara larabcin da ke cikin hadisin wanda larabci ne na salaf to sai kuskure ya faru sai suka ce idan sallah azhar ta kubuce maka raka'o'i biyu na farkonta to in ka zo za ka yi ƙaba'i ne sai aka ce me ƙaba'i sai suka ce ramawa in ka miƙe za ka yi fatiha da sura fatiha da sura ne wannan maganar kuskure ce kuma abin da ya haifar da ita ita ce maganar da na shafaɗi idan za ka karanta ƙur'ani ko hadisi ko in za ka karanta littafin da ƙudama'u suka rubuta to yadda suke larabci ya sha bamban da yadda larabcin yau yake kar ka rinka ɗaukar larabcin yau kana ainihin wato fassara larabcin ƙudama misali in kuka koma baya kaɗan ba da nisa ba da aka ce wakari habnu sirina wakari habnu sirina ɗin nan sai kuka ji na ce ibnu sirina ya hana ina ma'ana ya hana ya haramta a nan su salaf za su ce kaza makaruhi ne me suke nufi kaza haramun ne ba suna nufin makaruhi yadda ka saba a cikin littattafai na fiqhu waɗanda aka rubuta su daga baya bayan nan ba wannan wata mas'ala ce ta usulul fiqhi wadda kake ka buƙatar ka karanta littafin Imam al-Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin makonni kamar uku da suka wuce a cikin muqaddimar mu ta Tirmidhi mun tattauna wannan mas'ala saboda Tirmidhi yana yawan cewa wa kariha ahlul ilmi wa kariha ahlul ilmi din nan ma'anar shi ai ahlul ilmi malamai sun haramta ba wai makaruhi ba wannan ala lahajati salaf kenan lakin inda mutaakhirin in suka ce kariha ga abin da suke nufi to inda salaf idan suka ce qada ko kuma atamma duk ma'ana ɗaya ne amma mutaakhirin sai suka bambance tsakanin qada'i da itimami to daga cikin ka'idojin kula a cikin ilimin tafsiri ko kuma fassara hadisi shine duk sanda kake karanta sai ka gane wannan larabcin ba irin na yanzu bane don haka ku ji jama'a saboda yadda larabci ya samu kanshi a juyin juya hali malamai suka ce dole ne duk wanda zai karanta alkur'ani da hadisi ya fahimce su da irin larabcin dole ne ya koma ya koyi nahau da sarf da aka rubuta don waɗannan littattafan kamar alfiya ta ibnu malik kama alkafiyatu shafiya ta ibn malik ne kama littafin at-tafhim na ibn malik kama ainihin littafin mulhatul i'rab ta hariri da makamantansu waɗannan suna karantar da kai larabcin da ke cikin nan ne a wajen adab kuma karka je kana karanta adab na su shauki da na su hashimi waɗannan adab ɗinsu adab ne al-mu'asir zaka tafi kana karanta adab ne mu'allaqat zaka yi kokarin fahimta da shu'ara'ul jahiliya da waɗannan waƙoƙi waɗanda aka yi su da jimawa in ba haka ba za a rinka samun matsala don haka ku kiyaye kalmar ƙaba'i da ta zo a cikin wannan lafazin ma'anarta itimami kuma riwayar ta inganta hatta su yi a cikin tanwirul hawalik sharhin muwatta ya tabbatar da haka Allah maraukakin sarki ya taimake mu to al-imam al-bukhari ya ce باب باب قول الرجل ما صلينا باب da ke bayani akan magana ko faɗin da mutum zai ya ce ba mu yi sallah ba ma'ana ka ce ba mu yi sallah ba kayi laifi kamar yadda a hausa kun san ka ce na gama sallah sai a ce a ba a cewa na gama in ka ce ka gama ka mutu kenan sai a to ya za a ce sai a ce a ka ce na idar to ai na idar kuma idarwa larabci ne shi kuma wato larabci ya ratsa bahaushe har ya jajjanya wasu kalmomi nashi ya mai da su ba ladabi ba sai ya mai da na larabcin ne ladabi yanzu ka kira yaro wane in ya ce iye sai ya ce kai na'am za ka rinka cewa to ba cinya ba kafa baya iye din ita ce na'am wancan yaran ku ne sai kuka je shi a tsaye wannan kuma sai kuka ji shi da laushi larabci ne na'am larabci ne iya din ita ce asalin hausa amma sai ba haushe yake jin ta a tsaye ba ladabi ta ce kaka sake cewa iye sai dai ka ce na'am amma ita din ce dai nan ma wasu na ganin cewa kar ka ce ba mu yi sallah ba don ka ce ba mu yi sallah ba kamar kana cewa baka taɓa yin sallah ba imamul bukhari ya ce a'a tunda hadisi ya zo za a iya faɗi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق yahaya ya ce na ji malami na mai suna abu salamata dan abdurrahman yana cewa akhbarana jabir ibn abdullahi jabir dan abdullahi sahabi ne ya ba mu hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'ahu umar ibn al-khattab yawm al-khandaq jabir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne sai umar dan khattab ya zo wurin shi a lokacin yakin khandaq lokacin yakin ahzab فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يا منزون الله والله ما كدت أصلي ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب أي ذكر نسامو نسلا كافرانا تفادي وذلك بعد ما أفطر الصائم sai ya ce wannan maganar fa Umar yana faɗinta ne bayan mai azumi ya sha ruwa ina ma'ana haka bayan rana ta faɗi ya zo ya ce ya manzan Allah da ƙyar na samu ne sallar la'asar kafin rana ta faɗi ma'ana sai da ne hikima ba don haka ba ma da rana ta faɗi faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah ya ce wallahi ma sallaituha na rantse da Allah ni ban ma sallace ta ba ita la'asar din ashe kenan ya halatta ka ce ban yi sallah ba a zo ana maganar sallah ka ba sai ka ce subhanallahi ai ni ban ma yi sallar magriba ba to ya halatta فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بطحان لمن ذا الله يسوك زوا غولي كوي أنا مكني وأنا معه نا تارد شي فتوضأ ثم صلى في عينه يا الولاء في دي صلى يعني العصر واتو إتوانا صلى تلا عصر النبي آيت بعد ما غربت الشمس بايرانا تافادي ثم صلى بعدها المغرب sannan sai sallaci magriba a bayanta sallallahu alaihi wa sallam باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة yace babin da ke bayani akan idan liman wata bukata ta kama shi bayan an ta da iqama ya za a yi qala haddathana abu ma'mar abdullah ibn amr qala haddathana abdul waris qala haddathana abdul aziz ibn suhaib an anas qala uqimat as-salatu anas yace an ta da iqamar sallah والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد ga ikama an tayar ga annabi can kuma yana ganawa da wani mutum a gefen masallaci to anan sai ka ce ya aka ta da ikama ba a gan shi ba a an gan shi dan dama ya ce ka a ta da ikamar sai an gan shi ko kuma ka a miƙe sai an gan shi ai an riga an hange shi ne yana ganawa da wani mutum fama kama ila salati annabi bai zo ya miƙe an ci gaba da sallah ba hatta na malƙaumu har sai da jama'ar da ke masallacin suka yi bacci ana sai da bacci ya fara kama su ina ma'anar wannan magana jama'a jama'a na tare a masallaci annabi ya taho sai ya tsaya gana da wani a wajen masallaci da aka hange shi sai aka tada ya kama to jama'a sun jira sun jira har bacci ya fara kwasar su to da ya zo sai aka ci gaba da sallah ba a cin su sake alwala ba mun yi bayanin irin wannan matsala a makonnin da so gabata cewa hanya ɗaya za ka bi da wannan hadisin ka zauna lafiya ita ce ka ce a wannan lokacin ba a farlanta sake alwala ga mai bacci ba duk wata hanya da ka bi sai ka ga cewa wani hadisi ya zo kuma ya tare maka ita wannan hanya amma malamai suka ce ya faru ne haka a lokacin mutum zai iya yin bacci ya tashi tun da ya san yana da alwala shi kenan sai ya ci gaba da sallar shi باب الكلام إذا أقيمت الصلاة باب دكي بياني أكن حلج مغانا bayan an tada iqamar sallah bayan an tada iqamar sallah ana iya magana tunda ba a riga an kabbarta sallah ba قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة Humaydi ya ce na tambayi sabitun albunani game da ina hukuncin mutumin da yake magana bayan an gama ta da iqamar sallah fa haddathani an Anas ibn Malik sai ya bani labarin da ya samo daga malamin shi mai suna Anas dan Malik qala Anas ya ce uqimati salatu an ta da iqamar sallah fa arada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulun sai wani mutum ya zo wurin manzon Allah a daidai wannan lokaci a zahiri ya zo da wata bukata ta gaggawa ne fa habasahu ba'da ma uqimati salatu ana sai ce sai wannan mutum ya tare annabi bayan an tada iqamar sallah shin annabi yayi magana kenan bayan an tada iqamar sallah ko bai ba yayi domin tunda mun ce iqama ake fara tayarwa sannan a zo a hada sahu ai a lokacin hada sahun nan liman ba yana cewa istaqimu sawu sufufakum wana matsonan wana jawo nan kai kuma ka ce wana dan matsonan ya halatta tunda ba a riga an fara sallah ba ko kun yi magana babu laifi insha Allah ta'ala jama'ar musulmi wannan shine karshen kitabul azani insha Allah ta'ala idan an zo karatu na gaba za a tashi a inda Bukhari zai karantar da mu kuma kitabul jama'ati wal imama eh za mu karatu dangane da abin da ya shafi sallar jam'i da kuma limanci insha Allah ta'ala na'am eh ana ku ba haka babu laifi haka babu wujubi salatu jama'a duk za a samu insha Allah ta'ala za mu dan yi amfani da wannan damar insha Allah ta'ala ma ainihin wato to ina sai da karanta mana malam za mu ɗan shigar da tambayoyi kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala wannan yake idan mutum ya ce to
ce irin dawarka ta je mana jamhuriyar Nijar kuma ta je mana da cewa sai da ilimi take yi kuma mun tabbatar da hakan jama'ar mu sun turo mu don mu yi karatu ko da shike mun tarar da ba a ɗaukan ɗalibai to malam ya za mu assalamu alaikum
to bismillahir rahmanir rahim wasu jama'a ne suka zo daga ƙasar Nijar kamar yadda ko gani a takarda ni ma yanzu nake ji insha Allah ta'ala cewa labarin da'awar mu ya je musu cewa sai dai da karatu fa lallai ake da'awa to yanzu menene abin yi wato ko da muka yi sharadi ba mu daukar dalibai dalilan mu daga ciki sun takaitu kamar guda biyu ko uku na daya ba mu kammala ginin makaranta ba duk karatuttukan mu da muke yi muna yin karatuttukan mu ne a masallaci na ɗaya kenan wannan dalilin shine dalili mafi ƙarfi dukkan sauran dalilai raka shi suke yi idan muka ce duk shekara za mu ɗauki ɗalibai ba mu da ainihin wurare ginannu waɗanda a lokaci guda za a iya karantar da aji biyu ko aji uku ko makamantan haka mu kuma mutane ne masu tsarin cewa da za mu tafi mu je mu ce za mu a wuri kaza muna karatu a dan komai ba saboda mun sha gwada haka a shekarun da suka gabata muna samun matsala sai mu samu makarantar firamare ba a amfani da ita sai mu je mu samu headmaster mu ce muna so za mu rinka amfani da wannan makaranta a sabar lahadi muna karantar da matan aure sai kuma waɗannan su ma sai su taso sai su su ma sai a basu ai makarantar gwamnati ce sai mu ce mun haƙura muna cewa mun haƙura sai su ce su ma sun daina ko kun fahimci wannan da ke jama'a to kun ga ina kuma ga masallatai da wani lokacin sallah ce za ta kama kawai mu zo sallah a zahar sai aje dan agaji kusa da mu a ce albani ya zo zai kwace masallaci sallah ce fa kawai ta kama to don gama wannan sai muka nisanci masallacin kowa da makarantar kowa babban don muna kyamar kowa ba sai dan ita wannan manufar tamu ta a karantar da jama'a ba ta yiwuwa tare da tashin hankali su kuma mutane mun gama haɗa musu zafi a karance sun rasa yadda za su yi da mu don haka sai suke ga duk yadda za a mayar da ajandar ta zama tashin hankali to shi yasa ya zama dukkan masallacin da ba mu da cikakken iko ba ma karatu a cikin shi wannan shine dalilin amma da a ce za mu kammala ginin makaranta akalla muna da makaranta da za ta zama a lokaci guda kowane aji zai ɗauki ɗalibi hamsin kuma azuzuwan nan guda ashirin da hudu ne to kun ga akalla a lokaci guda ɗalibai nawa za a samu suna karatu hamsin so ashirin da hudu eh yawwa to kun ga wannan makaranta ta mu ce idan Allah ya taimake mu kammala gina ta za mu iya ɗaukan ɗalibai kowace shekara domin kowace shekara kuma ta zo za a rinka yaye wasu ne ana shigar da wasu tare da haka kuma akwai sauran mashari'a akwai sauran ayyuka amma da haka ba ta samu ba shi yasa da muka ɗauka muka ɗauka abin da za mu iya hashi ma ga yana neman ya gagara sai muka ce to a saurara yanzu haka muna da azuzuwa guda hudu ƙarshe mun yi shawarar muka haɗe su rana ɗaya rana ɗayan nan in sun zo karatu masallacin wasu sai dai su zauna a waje jama'a kun ji wannan shine dalilin ta amma yayin da ya zama kuɗin nan kun taho ne baki to sai mu tsallaka dalilin mu na biyu kuma dalilin mu na biyu shine ba ma ɗaukar ɗaliban da bamu san su ba ma'anar sani shine muna bin manhaji ne na malaman hadisi baka zuwa ka zauna mu karantar da kai sai mun san kai waye mecece aqidarka mecece manufarka wannan shine tsarin da su imam malik suka yi mana ka je kowane malami zai iya karantar da kai yaso amma mu tsarin mu kenan shine in ka zo muna buƙatar mu san waye kai naka daga cikin abin da zai fassara mana waye kai shine ya zama dama mun san ka ba mu da matsala da kai sai zama daga ina ka zo daga jalingo ka zo daga ina ka zo daga birnin kabi ka zo ka zo za ka yi karatu ne a wannan muna da ainihin tsari da za mu iya baka dama mu ce shigo za mu ɗauke ka saboda ganin tazarar da ka taho karatu daga ita a'a kai din nan ba mu san ka ba amma akwai wani amintaccen ɗalibi wanda ya san ka sani kuma ba sanin shanu ba irin shi tuzuru ne yana kwana a masallaci kai kuma ka zo ka rasa wurin kwana kai ma sai ka fara kwana a masallaci sai zo ya kawo ka ya ce ai ya san ka a bai san ka ba wauta ce shi ma ya ce ya san ka ko kun fahimta yauwa to in ya zama ba haka ba fa to abin da zai samu amintu da kai samu ɗayan shaida guda biyu shine samu wani malami daga cikin malaman ahli sunna na garinku kowane ne mun san shi ko ba mu san shi ba ya rubuto maka takarda ya ba da shaidar ya san ka mu za mu san hanyar da za mu bi mu tuntuɓe shi mu tabbatar da cewa ya san ka ba don komai ba domin ya zama muna mu'amala da wanda muka sani ne in ba haka ba fa je ka duk garin da kake a Najeriya ko a Nijar ka samu reshen kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna kowane reshen mu duk ɗaya ne a wurin mu ma'ana ko izalar Jos ko izalar Kaduna ta rubuta maka takarda kungiyar izala ta shaida cewa ta san ka kai ahlus sunna ne wannan shaidar ta isa za mu koma mu binciki wannan reshe na kungiya da gaske sun san ka mana kai dan izala ne mana kai ahlus sunna ne eh to shikenan za mu maka izini kai karatu abin da yasa muka dauki wannan tsarin tare da cewa da yawancin malamai ba su dauka ba shine saboda dalilai na tsaro me muke nufi da dalilai na tsaro dalilai na mun kafa mun tsare ba ma mu'amala sai da mutumin da muka yarda da imanin shi da aqidar shi abin kuma saboda yadda al'amura suka juya waɗannan maganganun ba wai yau ne muka yi su ba tun shekara goma sha tara da ta wuce a haka muke mutane za su zo sai mu ce to ba mu san ka ba sai koma wani sai je biyo wannan tsarin shi kenan da ya biyo sai mu zo sai mu karɓe shi sai zama an haɗu lafiya an zauna lafiya kuma a ci gaba da zumunci lafiya sauran mutanen gari abin da yasa ba a ba su wannan damar ba in aka ba da wannan damar kuma abin zai fi karfin mu saboda kowa zai iya shigowa yayin da yanzu muke kukan abubuwa ne guda hudu muka haɗe musu karatu wuri ɗaya rana ɗaya muka ce sun yi yawa don muka ce a nan zaria da kaduna duk wanda yake bukata ya zo za a waye gari aji ɗaya zai zama wajen mutum dubu ɗaya yayin da ajin ya kasa cin mutum ɗari biyu zai iya cin mutum dubu ɗaya ba zai iya ci ba to duk kuma masallacin da muka je muka ce za mu buɗe aji to zai zama wata magana ce ai kaza yan kwamiti su rabu waɗannan sai sun yarda waɗannan su ce ba su yarda ba ko a zo ana karatu su ce su fa ba su yarda da irin wannan karatun ba kuma ga menene ya zafi kun ji wannan dalilin don haka shawarar da muke bayawa game da waɗannan baƙi da suka zo daga Nijar da farko mu ne muku maraba na biyu kuma muna sanar da ku mu ahlus sunna ne kuma ahlus sunna ita ce aqidar mu kuma muna bin manhaji ne na salaf ma'ana mun yarda da annabi da sahabban shi da tabi'ai da ahlul baiti da duk waɗannan bayan Allah na gari wannan ita ce aqidar mu wannan ita ce mazhabin mu wannan ita ce manufar mu a nan muke kuma a nan za mu ci gaba wanda duk zai shiga makarantarmu to ya san cewa a haka muke sannan gaskiya ne kamar yadda a gaya muku karatu shine babbar manufarmu domin mun yi imani da cewa karatu shi ke haifar da ilimi da ikon Allah shi ko ilimi haske ne ga rayuwa to in ko har ana son a samu haske na wannan rayuwa ta duniya da waccan rayuwa ta lahira dole ne a nemi ilimi ilimin nan kuma nau'i biyu da ilimi na addini wato na koyon ibada da ilimi da ake kira ilimin zamani wanda hausa ake kira ilimin boko da kuma ilimi na sana'a waɗannan ilmomin su ne muke kiran cewa dukkan musulmi ya karkato ya dawo zuwa gare su duk wani abu da ba waɗannan tafarkin ba to wannan ba shi daga cikin abin da muke kira zuwa gare shi don haka daga cikin shawarwarin da za mu ba ku na ɗaya ku yi ƙoƙari ku zan akwai wasu malamai na sunna waɗanda muka san su suka san mu a can Nijar ko ta ƙungiya ta ahli sunna wadda aƙalla muka santa ko wasu da muke tare da su suka santa sannan na biyu muna ba ku shawara ku samu takardar immigration ta zaman ƙasa wadda wannan mai sauƙin samu ce ya zama zaman ku a nan zama ne legal wato zama ne wanda ya daidai da in wata bukata ta tashi mu nan za mu iya nuna ku akan cewa kun zo kuna karatu a wurinmu ne saboda me saboda ga takarda kuna da ita kuma duk waɗannan abubuwa ne masu sauƙin samu to kun ga in kuka samar da waɗannan abubuwan to sai mu ce muku Allah ya sa kuma kun zo da guziri na masauki da abin da za ku ci hikimar wannan kuma shine me yawa za ku yi zaman karatun wata uku ko wata biyar ko shekara ɗaya ko fiye da haka wannan yana buƙatar ku samu wurin zama wanda mu kuma ba mu da wurin zaman da za mu ba ku wanda yana buƙatar ku samar wa da kanku abinci da sauran hidindimu makamancin haka don kuka samar da wannan shi kenan insha Allahu ta'ala dama za ta samu gare ku akan ainihin ku rinka zuwa karatuttuka da muke na azuzuwa da makamantansu kuma akwai yiwuwar bayan ainihin mun dawo aikin hajji mu iya ware muku wani lokaci insha Allahu ta'ala na musamman wanda za mu ba da kula akan ku da irinku da gwargwadon yadda za mu samu fursa a wannan lokaci insha Allahu ta'ala muna fatar ku ji waɗannan tsare-tsaren kuma ku bi su idan kuma ba ku riga kun taho da shirin su ba kar ku damu ku je ku yi kyakkyawan shiri tun da kun ji ku zo sai ku yi zama zama na dafa'an babu matsala akan haka insha Allahu ta'ala waɗannan su ne takaitaccen amsoshi da za mu iya bayarwa in Allah ya so ko wa alaikum salam wa rahmatullah haka ne yana cewa haka waɗanda suka taho daga wata jiha a Najeriya haka ne akwai wasu ma sun taho daga wata jihar a Najeriya wato asalin abin da yake faruwa a da idan aka ji labarin wani na karantarwa kawai sai mutum ya ci ko suturun shi da jaka sai ya taho in ya zo sai ya sami zaure inda zai rinka kwana ya ci gaba da kwana haka ne ko ba haka ba yana ɗaukan karatu duniyar ce ta canza jama'a shi yasa mu ma muka canza asalin lokacin da muka buɗe makaranta jama'a asalin waɗannan tsare-tsaren mu tsawara a kansu ba kawai rubuta suna ake da hannu da haka aka fara to sai aka yi wani rashin sa'a wasu makiyanmu sai suka shiryo wasu mutane mutum shida a lokacin ko biyar ba ni manta bai za mu iya tuna keke da keke don yau shekara sha tara da ta wuce ke. akan su zo su shiga makaranta amma su kawo mana rudani sai zama ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka wannan sojan hayan makwabtan juna muke a inda aka haife ni su ba su san haka ba sai zama sun yi shuka a idon makwarwa to gaskiya ni ba ni da mugun akan abubuwa don tabbatar da wannan abu na ce a bari sai an zo makaranta sai a kira su sauran a zaunar da su nan take a aika waɗancan ɗin su zo haka muka yi ba a yi a gaban ɗalibai ba amma haka aka yi nan take aka kunyata su shikenan daga cikin su ɗin dukkan su suka watse su biyar ɗin ko su shida da aka turo to kun ga jama'a kuma ahlus sunna ne yan uwanmu ba yan dariƙa ba ma idan ya zama a cikin mu ahlus sunna akwai waɗanda ke tunanin bari su shigo cikin mu su kawo mana ruɗani to ina ga yan shi'a ina ga yan dariƙa dan haka sai muka zo da tsare-tsare da muka zo da tsare-tsare sai kuma aka bi gari ana cewa malamai wannan abin da albani yake yi ai ba musulunci bane ai ba musulunci bane sai muka ce eh biyu ma abin da take ba musulunci bane kenan tunda ko limamin garin ku ne zai shiga a biyu yau ba zai je saboda shine liman a dauke shi a islamic studies ba al'umma ce suke canzawa sai a fito musu da wani tsari wanda zai daidai da irin yadda suka canza in ba haka ba jama'a ni din nan an haife ni na ga mahaifina yana da ɗaki standby ko ni tsakar dare ka zo mu ciya sai a kawo ka gidanmu sai a buɗe maka ɗaki ka sauka kai da matarka ka zauna wannan ya haifar da zumunci yau tsakaninmu da wasu mutane waɗanda ba mu taɓa sanin su ba ba su taɓa sanin mu ba sai dan mahaifinmu ya sauke su a gidanmu tsakar dare kuma daga haka suka ci gaba da zama yanzu kai za ka yarda tsakar dare wani ya zo ka bude mishi gida ba zai yiwu ba to sai a ce to yanzu mutane ba sa sunna zamanin sahabbai ga yadda ake a'a yanayi ne yake jawowa shi ya kai har muka zo makarantar muka yi mata database kowa yana da suna kowa yana da lamba kowa yana da id card kowa yana da kaza kana cewa kai dan darul hadisi ne sai mu ce me lambar ka ya sunan ajinku in babu amsa to wani kai ba dan darul hadisi bane kamar yadda ka ce kai dan ABU ne kun manta lokacin ba da haka muka yaki waɗannan yan bid'a sarakunan gargajiya da azzaluman waɗannan yan siyasa ba rikici ne aka yi tsakanin yan shi'a ne da masarautar zazzaufa aka yi rikicin amma sai aka ce da yan shi'a yan yan salafiya ne suka je suka yi wa sarki kaza yan kaza ne suka yi kaza nan na fito na ce dan girman Allah duk wanda aka kama a ciki kada a sake shi a ji a tambaye shi in ya ce shi ɗan salafiya ne a nan zariyan aka ce ɗan salafiya ishara